na farkon farkon farawa da kai zan fara kasida ta kai makamin ya Allah yau man tsaro waka ta wadda zan yi wa maulana bara masirin tsura ta ka kara yin ilhama in yi yabo ga babba dan babba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka faɗi cewa maulan shehu ibrahim radiyallahu anhu yana da manufofi wajen da'awansa kuma mun ambata waɗannan manufofi dukkansu abin da yake gaba shine wato musan wato littattafan shehu ibrahim da kuma maganganun da shehu ibrahim ya yi a ƙashin kansa dangane da manufofinsa wanda za mu gani ƙarara wannan shine abin da zai ba mu dama kai tsaye mu yi hukunci wa maulana shehu ibrahim ba wai mu jira wani malami ya ɗauko wani magana wanda baya da asali maganan baya da reshe baya da tushe kai tsaye kawai a ɗauko da wannan maganan a hukunta shehu ibrahim da shi ko kuma a hukunta mabiyansa da shi ko kuma a ce wato faila ita take karantar da wannan abu kai tsaye yanzu dan ɗauko wani littafi na ɗaya daga cikin almajiran maulana shehu ibrahim radiyallahu anhu na karanta shin wannan faila da ake cewa failan shehu ibrahim failan shehu ibrahim menene failan kuma menene ma'anan failan kuma menene failan ta kunsa idan muka duba littafin alhaji saidi muhammadu awwal wanda ɗaya ne daga cikin almajirai kuma muridai na maulana shekul islam radiyallahu anhu yana faɗi a cikin wannan littafi zuhurul faidati tijaniyyati wa intishariha bada'a zuhuru hadhihi alfaidati fi ami wannan faida ta fara bayyana a shekara na 1992 kuma faida din ta fara ne bi da'awa sahibiha maulana الشيخ في حفلة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تفارا ني دا واتو دا أوانتا دا شو إبراهيم يي أقرن تارا مولدي دا أكيي نشيكرا شيكرا أقوفر جدنسو sannan yana daga cikin abubuwan da ya taimaka wajen yatsuwan faida din in muka tafi wannan na karanta shi ne a shafi na goma sha shida in muka koma shafi na goma sha bakwai yana daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen yaduwan faida din wa qad sa'ada ala intishari hadhihi al-faida ijtihadu sahibiha maulana al-sheikh alhaji ibrahim radiyallahu anhu وقيامه بالجد في النشر في نشر الشريعة والحقيقة في جميع أقطار العالم الإسلامي وناهيك شهادة بفضله وعلو مرتبته أن قدمه المصريون لصلاة الجمعة بجامع الأزهر ita yana daga cikin abin da ya daɗa taimakawa wajen yaɗuwan wannan faida ƙoƙarin maulana shi ibrahim radiyallahu anhu da kuma tsayuwansa da gaske a sassan duniyar musulunci wajen yada ilimin addini da kuma yada ɗarikan tijjaniya sabila da iliminsa ne da nagartansa da kuma ruhusukinsa wajen wato ilimi ya saka a malaman misra suka gabatar da shi ya yi musu sallah a jami'ul azhar to ya ce menene a mawarizul faida ma'ana abubuwan da faida take fitarwa menene manufofin faida wa amma mauridu hadhihi alfaida fa kasiratu alistighfar manufofi da kuma mauridi abinda wannan faida take tasgarwa abinda take tare a cikin faidan shine kasratu alistighfar yawan istighfari wassalat ala rasulillah da salati wa manzon Allah wa kasratu zikrillah da yawan ambaton Allah wa tilawati alquran da yawan karatun alqurani wa ghairiha min al'auradi daga cikin wuridai bitartibin da jerawa wa iznin khasin min ahliha da izini keɓancacce daga mazowa ɗarika to idan muka duba wannan za mu ga ashe shi faida ɗin yana nufin yawan istighfari ne da yawan salatin annabi da yawan la ilaha illallah da yawan fiskantan ubangiji da yawan karatun alqur'ani dan har a ciki yake cewa walizalika kana zikrullahi wa tilawatul qur'an shuglu maulana sabila da haka zaka ga yawan ambaton Allah da yawan karatun alqur'ani shine abin da ya rufe maulana shehu radiyallahu anhu wa atba'uhu da mabiyansa ana allaili wa atrafan nahar dare da rana to a takaice na karanta wannan takaicaccen magana ne na wannan marubuci domin mu ga menene ake nufi da faida din a'a faida din wani abu ne da ya kece ma shari'a ko kuma ya fita daga cikin haddi na insaniya ko kuma ya kece ma dokan ƙasa ko kuma raini ga sayyidina rasulullah shine faida din to faida ba wani abu bane salati ne wa manzon Allah da zikirin Allah da kuma rike ubangiji fi sirri wal alaniya duk wani wanda ya bayyana koma bayan wannan to ba dan faida bane yana intisabi ne kuma wannan intisabin nasa ƙarya ne wannan intisabin nasa ƙarya ne yanzu kai tsaye abinda wannan kamar na lakasa mana wani ba'adi ne na karatun da muka yi a baya abinda karatunmu na yau zai ɗauka shi ne wujubu tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallama maganan maulana shi ibrahim radiyallahu akan wajabcin bin manzan Allah wajabcin bin manzan Allah da tsayuwa akan shari'an manzan Allah wato ashe ba wai shi Ibrahim ya zo da wani abu ne wadda ya fita daga bin manzan Allah ba dan idan da haka ne da mu gani a rubuce a cikin littafinsa ko kuma cikin wani abu daga cikin ayyukansa amma gashi za mu karanta bayanin da shehu yayi akan wujubu tiba'in nabiyyi cikin shahararren littafinsa raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam a wannan littafi na raf'ul malam a cikinta a babin farko abinda maulana shehu ibrahim ya fara yi shine bayani akan wajabcin bin manzon Allah da kuma riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan buɗe littafin na karanta mana wasu shafuffuka daga ciki domin mu ji bayani daga bakin mai shi a shaikhu ya tahaddasu an nafsihi a shafi na bakwai ne shine farkon shafin da maulan mushe ibrahim ya fara wato shine fasali na farko fi wujubi tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dangane da wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace qala fi iqazil wisnan ya faɗi cikin iqazul wisnan fil amali bil hadisi wal qur'an sunan littafin ne iqazul wisnan في العمل بالحديث والقرآن للسيد العلامة محمد بن علي السنوسي ما نسه wannan marubuci ya faɗi cikin littafinsa abin da ya faɗi cikin littafinsa shine amara alkitabul mubin wa sada'a annabiyul amin wa ajma'a kaffatul muslimin ala mashru'iyyati ittiba'i alkitabi was sunnah ووجوب العمل بهما مؤكدا أشد التأكيد إذ منهما تفرعت جميع الواجبات بل غيرها بشد العيد وعد النواجذ فلا يعتري في تقديمهما على رأي كل واحد abin da ya ce shi ne alƙur'ani ya yi umarni sannan kuma manzon Allah ya bayyana kuma malaman musulunci dukkansu sun bayyana akan mashru'iyyat ittiba'in nabi kasancewan bin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shine shari'ar musulunci wato idan dai kai musulmi ne to ya zama maka dole ka bi manzon Allah kamar yadda manzon Allah ya ce ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na hane ku ku nisance shi abinda na umurce ku ku aikata wannan abun gwargwadon iko to mashru'iyyatu ittiba'in nabi ya zo ne a cikin alqur'ani da kuma sunna da kuma maganganun kafatul muslimin gaba ɗaya malaman musulmi wajubul amali bihima kuma ya zo daga cikin alkur'ani da sunna dole a bi manzan Allah kuma dole a bi Allah wa ati'u Allah wa ati'u rasul man yuti'ir rasul faqad ata Allah kuma wannan ya zo mashru'iyyan ya zo mu'akkadan ashaddu ta'kid ya zo da ƙarfi mai tsanani Allah ya ƙarfafa haka ya tabbatar da wajabcin bin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam iz minhu ma tafarra'a jami'ul wajiban sabila da daga alqur'ani da sunna ne dukkanin wajibai suka bayyana dan haka ya zamo dole a rike su inji shi Ibrahim bi shaddil aidi wa addin nawajiz da rike su da karfi da kuma rike su da fika fala ya tadi fi taqdimihima ala ra'ayi kulli wahidin ba yanda za a yi ka bidulto da gabatar da ra'ayin wani mutum ba wani mutum duk girmansa da za ka gabatar da maganansa akan maganan Allah ko akan maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a shafi na bakwai ne shehu Ibrahim yake wannan bayanin da ya yi ardinsa daga littafin Iqadul Usnan sai kuma in muka duba shafi na takwas a shafi na takwas ya yi magana akan wato kankame kankame sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a ciki ya kawo فقد أخرج أبو داود عن العرباد بن صارية رضي الله عنه قال وعذنا رسول الله موئذة وجلت منها القلوب وظرفت منها الأيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة وضاء فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل بدعة دلالة شو إبراهيم يا كاو ونن حديث دومن يي إشارة أتكيش فسرن حديث شيني دقى أبو داود daga al'irbad bin sariya ya ce manzan Allah ya mana wa'azi wa'azi mai girma wanda dalilin wannan wa'azin wajilat min halƙulubu zuciya ya raurawa wa zarafat min hal'uyunu ido ya zubar da hawaye faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya manzan Allah ka annaha mau'izatu wa ba kaman wa'azi kake mana na bankwana fa'ausina ka mana wa'azi قال من زن الله يتي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة نا أمرتيكو كجي tsoron Allah kuma ku ji ku bi wa in ta'ammara alaikum abdun koda bawa ne ya zama shugaban ku yake muku umarni to ku karbi umarnin sa wa innahu man ya'ish minkum lallai duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kafiran dai ga sabani da yawa fa alaikum bi sunnati na hore ku da sunnana وسنة الخلفاء الراشدين ده سنة كلفو في نشريو المهديين ما سشريروا عدو عليها بالنواجذ كوريك سنة أنا بالنواجذ دا واتو أكيفا كوكو حق أرانكو fiƙoƙinku ku riƙe su da fiƙoƙinku wa iyakum wa muhdasatil umur na hane ku da fararrun al'amura fa inna kulla muhdasatin bid'a sabila da duk wani abin da aka farar da ita bid'a ce to kun ga wannan ma a har a yanzu Maulana Shehu Ibrahim yayi ardin wannan hadisi domin yayi ishara zuwa ga riko da sunnan manzon Allah da nisantan bid'a ko yaya bid'an ta kasance za mu ga haka ma da yawa cikin baitocinsa a cikin wannan wato baitin nasa yana faɗi جماعة تمسك بأزيال النبي متابعا مذاهبه والمهدسات فلالة كيركو دجيزان النبي صلى الله عليه وسلم كبتفرك النبي والمهدسات فلالة دون أبن دي زمو مهدسين بدئة وان دي بيزو دقا القرآن با بيزو دقا حديثي با ما أنزل الله بها من سلطان كما با وان مغباتي دقا مغباتان أهل السنة دا سكي إجمائي أكي تو كبربو دا وانن أبن كجال وانن أبن شو إبراهيم شيكي فدن وانن wannan har a yanzu daga cikin hujjojin da maulana shawul islam ya kafa a kan tsayuwa wajen bin manzan Allah ya ce wa ruya wa rawa ahmadun an mujahid ahmad ya rawaita daga mujahid kala ya ce kunna ma abni umara muna tare da sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu fi safarin a tafiya famarra bi makanin fahada anhu sai ya zo zai shige wani waje to da zai shige hanyar bai miƙe hanyar ba sai ya karkace ya bi ta baya bai bi kan hanyar ba fasu'ila sai aka tambayi abdullahi ibn umar lima fa'alta zalik me yasa ka aikata haka qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala fa fa'altu na ga manzon Allah da yazo bai ba hanyar santa ba ya karkace ni ma sai na karkace har malamai suka ce wato wannan yana daga cikin abin da ke nuni zuwa ga tsantsan yanda sayyidina abdullahi bin umar yake tatabbu'u asarin rasul bibiyan guraben manzan Allah domin shi idan ya ga annabi ya sha ruwa a wani waje gindin bishiya ne a koko gindin dutse ne sai ya je ya sha ruwa a wannan waje din har ibnu taimiyya ke ce masa yana yin irin aikin yahudawa kamar yadda ya kawo haka cikin iktida'us siratul mustaqim akan cewa wannan bibiyan asar na manzon Allah da ke yi yahudanci ne ibnu taimiyya ya jefe shi da haka to shi ibrahim ya kafa hujja da maganan abdullahi ibn umar da kuma tsayuwan abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wajen aikata abin da manzon Allah ya aikata da kuma bibiyan asar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu Shehu Ibrahim ya yi ardin ruwayan al-Bazzar wa rawa al-Bazzar bi isnadin la ba'sa bihi Bazzar ya yi ruwaya ya rawaice hadisi da isnadin da babu laifi an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara masu yadda ce innahu kana ya'ti shajaratan baina makkah wal madina Sayyidina Abdullahi bin Umar ya kasance yana zuwa wajen wani bishiya tsakanin Makka da Madina. fayaqilu tahtaha sai yayi gengedi yayi kailola karkashin wannan bishiyar wa yukhbiru he ya bada labari anna rasulullahi kana yaf'alu zalik maza Allah yakan je gindin wannan bishiyar ya dan yi kailula hakan nan tsakanin azhar da la'asar shi yasa shi ma yake zuwa yayi wannan me kenan shi ma tatabbu'u asalir rasul aikata irin abinda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan ma maulana shaykhul islam shine ya kawo wannan hadisin domin yayi ishara zuwa ga yanda mutum da lizimci aikin manzon Allah da maganan manzon Allah da kuma abinda manzon Allah yayi nuni akai har yanzu shaykhul islam ya kawo a shafi na goma sha biyu a cikin raf'ul malam yace qala shafi'i rahimahullah imamu shafi'i yace ajma an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin imamu shafi'i yace ajma an-nasu idan aka ce ajma an-nasu ba wai ana nufin mutanen gari kawai kawai mutanen gari kawai illegal ba ana maka nufin manya-manyan malaman duniya na musulunci sun yi ijma'i ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah duk wanda sunnan manzon Allah ya fito masa lam yakul lahu an yada'aha ba zai taba barin maganan sunnan manzon Allah ba liqauli ahadin sabila da maganan wani mutum daya ma'ana shi ibrahim yana nuni cewa muridinsa da kuma mabiyansa ba wani abin da zai yi riko da shi ya kankame shi ya saka a gabansa kaman ya san maganganun manzon Allah da ayyukan manzon Allah kaman yadda Maulana Shehu Ibrahim din yake nuni akan haka yake faɗi cikin a diwanin sa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan annabi ya tafi ina bayansa idan annabi ya tsaya kuma ba zan shige ba wannan Shehu Ibrahim yana nuni ne akan tsayuwa akan doran abin da manzon Allah yayi umarni da shi ba tare da ketarewa ba kun gashe idan za a yi adalci ba za a ɗauko wasu maganganun da ba su da asali ba a san daga ina suka fito sannan a hukunta wani mutum da shi ba a'a al-iqraru sayyidul adilla mutum ya faɗi magana da kansa ya tabbatar da magana shine karshen hujja ba wani bane zai hukunta mutum da abin da ya ga dama gashi Ibrahim yana faɗi yace imamu shafi'i ya ce malamai sun yi ijma'i akan babu wani wanda bai halatta wa mutum ya bar maganan manzon Allah sabila da maganan wani mutum ɗaya ba kowaye shi wa min hadha tubayyinu lahu alfarqa baina alhukamul alhikamul munazzal alwajib al-ittiba daga nan ne zai bambance hukuncin da aka saukar wanda dole ne a bi shi da kuma hukuncin da ba dole bane a bi shi hukuncin sauran mutane kenan wanda misali kaman a ce imamu malik shi ma yana da irin waɗannan maganganun idan na faɗu magana to ku ku auna ta da maganan ma'abocin wannan kabarin sai ya nuna kabarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazalika maulamu shehu ahmadu tijani kamar yadda da mu zo kan waɗannan maganganun a cikin albayan wa tabiyin shi ma za mu ga maulamu shehu ibrahim ya kawo maganar shehu ahmadu tijani akan tsayuwa akan shari'a har ma ke faɗin idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i wanda insha Allah za mu karanta shi nan ba da dadewa ba wannan kenan har yanzu a shafi na goma sha biyu shehu ibrahim ya daɗa kawo maganar imamu malik domin ya nusar da mutane ya nuna wa mutane yadda da su tsaya akan maganan manzan Allah ya ce ƙala maliku lamma stasharahu harunun rashid fi annahu yuhammilu nasa ala ma fil muwatta famana'ahu min zalika wa qala قد تفرق أصحاب رسول, رسول, رسول الله في البلاد وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده مش قوني مغانا كنا تو مغانا دا إمام مالك إن يفعل لما استشاره هارون الرشيد لو كتن هارون الرشيد يشاور تشيشي abin da harun rashid ya shawarce shi a kai shine an yi hammilan nasa alama fil muwatta ya wajabta wa mutane dole su yi amfani da iya abin da ke cikin muwatta ba wanda zai saba ma abin da ke cikin muwatta fa mana'ahu min zalika sai ya hana shi yace a'a imamu malik ya hana harunun rashid wa kala ya ce kattafarraka ashabu rasulillah sabon manzan Allah sun rarraba fil biladi a garuruwa wa sara inda kulli qaumin min al ahadis ma laysa inda al akharin a gurin kowasu mutane suna da hadisi wanda a gurin wasu babu sabila da haka karka daura wa mutane dole sai sun bi magana na kila zan yi magana akan wani fatawa wanda ilimi na bai je kan wannan ba alhali kuma manzon Allah ya faɗi haka ni ban san haka bane amma akwai hakan a gurin wasu wannan duka menene tankaɗe ne da rairaya domin a daidaita mutum ya tsaya akan almahajjatul baida akan sunnan manzon Allah to kaga idan za a auna za a ga cewa Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu sune tsantsan ahlus sunnati wal jama'a su ne tsantsan masu da'awa zuwa ga sannan manzan Allah ba zan manta ba wani ɗaya daga cikin manya-manyan malaman salafiya ya taɓa ɗaga wannan littafi ya ce wallahi wannan malamin malamin sunna ne ya nuna shi Ibrahim ya ce wallahi wannan malamin malamin sunna ne kaga masana ko suna cewa alhaqqu ma shahida bihi al'aduwu gaskiya shine wanda abokin gaban kama da kansa ya maka shaida akan haka da yawa mutane sun yi shaida ma mulamu shi ibrahim radiyallahu anhu to sai kuma aka farga yanzu ana ɗako wasu rigingimu da wasu barahasa na wasu jahilai wanda ba su san addini ba ba su san musulunci ba kai ba su san wane ne ubangijinsu ba sai kuma ana ɗauko maganganunsu ana cewa wai a gurin shehu ibrahim suka koya to ga maganganun shehu ibrahim ɗin idan da akwai wasu maganganun bayan waɗannan su wanda yake da su sai ya fito sai ya karanta su wa mutane amma mu dai shehu ibrahim din da muka sani ga irin maganganunsa kuma ga irin tsayuwansa akan sunnan manzon Allah har yanzu a shafi na goma sha uku shehu ibrahim ya ɗauko maganan shafi'i bayan wanda muka karanta a shafi na sha biyu ya ce wa hadha shafi'i yanha ashabahu an taqlidihi ga imamu shafi'i yana hana sahabbansa su bar bin sa su bar kwaikwayensa akan komai da komai wa yusihim bi tarki qawlihi yana musu wasiya su bar maganansa idza jaa al hadisu bi khilafihi idan dai har hadisi ya zo da sabanin abin da ya faɗa kaga shehu ya ya daddada mana da imamu shafi'i yadda ke nuni wa mutanensa kar su masa kar su bibiye shi taqlidul a'ma kawai su yi tabinsa akan komai duk abin da ya faɗa idan dai hadisi ya zo da sabanin abin da ya faɗa a bar maganarsa akwai a ɗauki maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama har yanzu shehu ya sake cewa wa hadhal imamu ahmad yankiru alaman kataba fatawihi yunkiru alaman kataba fatawi ga imamu amr yana hana wanda ke rubuta fatawoyinsa yana hana kada a dawwana fatawoyinsa wa yaqulu yana ce la tuqallid la tuqallidni karka kwaikwaye ni wala tuqallid fulanan karka kwaikwaywa ne wala fulanan kowa ne wa kuz min min haisu akadu ka ɗauka daga yadda suka ɗauka ma'ana ka ɗauko abubuwanka daga gudun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dan haka ashe dan malami ya zo ya faɗi magana ya yi wa'azi kai a matsayinka tunda malamai malami ba masumi bane zai faɗa maka iya abin da ke da shi na ilimi ne to sai ka koma zuwa ga almasadir wal maraji irin masadir din da malamin yayi magana akai sai ka auna waɗannan masadir din haka ne ya dace da maganar manzon Allah a'a ya dace da maganar ijma'i na malamai idan ya zamo shazi sai ka jefar da maganarsa wannan kenan a gurguje وروى ابن عبد البر ابن عبد البر هل ينزو اتشكن شافي نشاؤك وروى ابن عبد البر ابن عبد البر يا رويت بسنده الى صاحب مالك بن محمد بن مسلمه زوى صاحب مالك بن محمد بن مسلمه انه قال ياتي دخلت انا ورجل اخر على مالك دني دون متم من جيغور مالك في العشيه التي توفي فيها ايمتين رانن da Allah ya dauki ransa fawajadnahu yabki sai muka samu imamu malik yana kuka faƙulna lahu sai muka ce masa ma abkaka ya aba abdullah me ya saka ka kuka ya kai baban abdullahi faƙala sai imamu malik ya ce wajidtu anni julittu bi kulli kalimatin qultuha jaldatan na so a ce ni din nan duk kalman da na faɗa an mun bulala da duk wata kalman da na faɗe ta ولا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زدته في شريعته دومن كرنا حدود من زن الله صلى الله عليه وسلم دواني أبو واندنا كارا ما شريعة فكاga idan muka duba wannan za mu ga wato wato maulana shau yana nuna mana manya-manyan magabata ba su ba ma manya-manyan magabata suna hani akan a kwaikwaye su ɗari bisa ɗari a'a idan sun faɗi magana a duba marja'in maganan a duba masdarin maganan domin a tabbatar musu da ingancin magana ɗin imam malik ya ce wallahi yana burin duk kalman da ya faɗa a masa bulala akan wannan kalma akan ya haɗu da manzon Allah ya ƙara wani abu a shari'an annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faƙulna sai suka ce faƙulna sai muka ce masa irji an zalik ka bar faɗan haka ya malik faƙala ya ce kai fali bi zalika wa sirtu waƙad sarat bihin rukuban ta yaya ba zan shiga damuwa akan haka ba waƙad sarat bihin rukuban abubuwan hawa sun tafi da maganganu na ya yaɗu wa ana alama taraun kuma gashi kuna gani na a halin da nake ciki yanzu qala yace falam na khuruj min indihi hatta agmadna ba mu fita daga wajensa ba har sai da muka rinsa idansa to akwai irin waɗannan abubuwa da maulamu shi ibrahim radiyallahu anhu ya kawo su da dama a cikin wannan littafi na raf'ul malam dangane da wato karewa da fana'i da tsananin kwaikwayo ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da ajiye umarnin wani halitta kowa ne ne shi domin ka ɗauki maganan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ne wanda Allah Ubangiji ya turo maka ya ce ka yi masa biyayya cikin maganganun da ya faɗa cikin ayyukansa cikin kuma abubuwan da ya tabbatar to anan nake cewa insha Allah za mu takaita yau darasin mu ya zama cikin raf'ul malam dangane da maganar da Maulana Sheikhul Islam yayi akan tsayuwa da tsantsance biyayya ga Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kwaikwayon sunnarsa cikin maganganunsa da ayyukansa da taqriratu nasa insha Allah a gobe za mu tashi a abin da za mu karanta shi shi ma a cikin raf'ul malami din bayanin da Maulana Sheikhul Islam yayi a fasali na biyu fi bayani annal a'immata ridwanullahi alaihim أنفسهم تبرؤوا من كل من خالف السنة من أقوالهم وآرائهم إن شاء الله gobe zamu daura daga nan in Allah ya yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi idha masha fil barri al aqfar ta'allaqat al wuhush bi adyalihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya san wannan makiya suna zazzagin mu wai ga irin yan fairar nan rage dai ka samu murabunka wanda ya koya ma wannan ko dai mun san barhama lamarin sa ba wasa ne ba